الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من يمتن جماعة بيوكو أكو قوة صفر بيونيكو biyu ne ko uku biyu ne ko biyu ga watan safar uku ne ko ai sabani ke uku ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in daidai domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah ke shekare shi Salih ibn Fauzan al-Fauzan a satin da ya gabata muna cikin bayanin da ya shafi iridda ina ga hannun shiga kashe-kashen ridda to duba ga cewa an karanto shi zan ɗauko daga baya wurin kashe-kashen ridda sai mu ɗora darasin gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sufofin shi masu kamala ya datar da mu cikin abin da za mu faɗa kuma ya taimaki mu wurin aiki da shi. حفظه الله
أخذت الفصل بالكتاب عقيد نواقض الإسلام ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام هي واحد الرحلة الخوف كسلكات تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو أحد من رسله أو ادعاء علم الغيب أو ادعاء النبوة أو تصديق من يدعيها أو دعاء غير الله أو أو استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله أو استعانة به ممتاز قال المصنف حفظه الله ما ليتي أقسامها كشكش الردة الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ردة تكن فارو تهنيا أيكتا ɗaya daga cikin ababen da suke warware musulunci wa nawaqidul islami kafiratun ترجع إلى أربعة أقسام أبابا دكي وروري مسلم سنة ديوا أما سكن كوما زواغ الأمر قداهد كوما زواغ كسو قداهد وهي سوني نفرق الردة بالقول ردة ذات فارتهن مغانا فرشي ذاكي كلمة ذاك فدا كسب الله تعالى kamar zagin Allah maɗaukakin sarki au rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko zagin manzon shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi au mala'ikatihi au ahadin min rusule ko mala'ikun shi ko ɗaya daga cikin manzannin shi duk wanda ya zage ɗaya daga cikin wanda aka ambata ya yi ridda au iddi'a ilmin ghaib ko da a wasanin ilimin gaibi a wadda'in nubuwa ko mutum ya yi da'awar cewa shi annabi ne a tasdiqi man yadda'iha ko gaskata wanda ya da'awar annabauci ko manzanci wannan duka ridda ne a du'a'i aw du'a'i ghairillah ko kiran wani Allah aw isti'an aw isti'anati bihi ko neman taimako da wani Allah fima la yaqdiru alaihi illa Allah cikin irin ababen da babu mai ikon ya taimaka maka cikin su sai Allah wannan ridda ne idan mutum yayi haka aw du'a'i ghairi aw aw isti'azati aw isti'azati bihi fi dalika ko neman tsarin wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da ba mai kawo tsari a cikin su sai Allah wannan shine ridda da ta kan faru ta hanyar lafazi ko magana ko kalma duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin ababen nan da muka ambata ya yi ridda bi ma'ana ya bar musulunci abu na biyu ar-riddatu bil fi'l الردة بالفعل كالسجود بالسلطان والشجر والحجر والقبول والذبح لها وإلقاء المصحف في المراحل القرية وعمل السحر وتعلمه وتعليمه والحكم بغير ما أنزل الله مقتضيا ثالثا الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك الله أو أن الزنا والقمح والربا حلال أو أن الخبز حرام أو أن الصلاة غير واجبة ونحو ذلك مما أجمع على علم ujmi'a مما أجمع على علم ujmi'a ala hun مما أجمع على علم أو حرمته أو وجوده إجماعا قطعيا ومثله لا يجمع
mala ya ce arriddatu bil fi'l mun shi kaso na farko daga cikin kashe-kashen ridda wanda kan faru ta hanyar magana ko kalma yanzu sai kaso na biyu riddar da ta kan faru ta hanyar aiki ka sujudi lissana kamar ka yi sujada ga gumki kaga aiki ne ko sujud bauta ce da ba a yi ma kowa ita sai Allah ina fatan mun gane ba wanda ake risnawa ƙasa a kai goshi da hanci dan shi sai Allah duk wanda ya risna goshin shi ƙasa dan gunki ko wani abin da ke kama da shi to ya yi ridda ina fatan mun gane washajar ko mutum ya yi sujada ga wata bishiya ko itaciya awil hajar ko mutum ya yi sujada ga dutse wal qubur ko kuma mutun yayin sujada ga kabarai wadhabh laha da yin yanka dan gunki ko wata itaciya ko kabarai saboda kaga yanka nau'i ne daga cikin anwa'ul ibada da ba a yi makowa su sai Allah wanda ya yanka zuwa ga ɗaya ɗaya daga cikin ababen da muka ambata yanzu ya yi ridda wa ilqa'il mushafi fi al-mawatin al-qadira mutum ya jefa alkur'ani a cikin wurare masu ƙazamta da datti shi ma ya yarda ka jefa alkur'ani cikin wuri mai dauda mai ƙazamta kai shi ba da shi ko ka watsa shi kana mai walakanta shi da raina shi ka yarda ka bar musulunci ko ka taka shi ko ka dai abin da yake walakanta shi wannan ridda ce da kafirci wa amal sihir da aikin sihiri aikin sihiri ma ridda ne wa ta'allumihi wa ta'alimihi da koyan sihiri da koyar da shi din ridda ne ka je a koya maka ka yi ridda ka koyar ridda ne kafirci wal hukmi bi ghairi ma anzala Allah mu'taqidan hillahu da hukumci da abin da Allah bai sabkar da shi ba kana mai kudurin cewa hakan ya halatta wannan ma ridda ne musan da cewa akan yi hukumci ne da abin da Allah ya sabka na alkur'ani shi mai girma da sunnonin ma'aikin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya hukumci da wani kundi wanda ba na Allah ba ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama yana mai ganin cewa wannan hukuncin da ya halatta ya yi hakan ya yi ridda ina fata mun gani sabanin wanda zai yi hukunci da abin da Allah bai sabkar ba ya san abin da ya yi bai dace ba bai kamata ba zalimci ya yi hukunci da abin da Allah ya sabkar shi ne adalci tare da haka yi hukunci da Allah da abinda Allah bai sabkar ba wannan mai zunubi ne mai sabo ne kun gane bambancin tsakanin su ko wanda yi hukunci da abinda Allah bai sabkar ba ya san abin da ya zalunci ne rashin adalci ne bai kyauta ba ya yi laifi hukunci da abinda Allah ya sabkar shine adalci shine gaskiya to wannan mai sabo ake ce mishi amma wanda zai yi hukunci da abinda Allah bai sabkar ba yana ganin cewa hakan ya halatta wannan ya yi ridda mun fahimci zancen ko yawwa nau'i na uku kenan wanga kenan ridda ta hanyar aiki ridda ta hanyar aiki suna da yawa wanga wasu bangare ne kawo maka in ya so kai misali da sauran duka ina fatan mun gane yawa abu na hudu shine ar-riddatu bil i'tiqad ridda ta hanyar kudiri abinda ka boye cikin zuciyarka sai sa kai ridda ka bar musulunci ka i'tiqad ash-shariki lillah kamar ka kudurta cewa lalle Allah yana da abokin tarayya wanda kaga kama Allah mi kishiya yi ma Allah kishiya kafirci ne riddan saboda wala mai kullahu kufuwan ahad baya da abokin kini baya da abokin tarayya la cikin ayyukan shi la cikin bautar shi la cikin sunaye shi da sufofin shi baya tarayya da kowa subhanahu wataala to da ka kudurta a zuciyarka cewa Allah yana da kishiya cikin ayyukansa ko cikin bautarsa ko cikin sunayen shi da sifofinsa ka yarda da ya zama to shine kudirinka ko da yaushe Allah yana da kishiya aw anna zina wal khamra wal riba halal ko ka kudirce a zuciyarka cewa zina da shan giya da cin riba halal ne ko da baka aikata ba ko da kai baka ci riba ba ko da kai baka yi zinab ba amma sai kake gani a cikin zuciyarka imaninka game da su aikata su halal wannan riddan bar musulunci aw anna al-khubza haramun ko mutum ya rika kudirewa a zuciyar shi cewa bread haram ne kaga abin karami ne ko abaka dariya eh mana bread na daga cikin ni'imomin da Allah ya sabkar muku da su ya halatta muku ku ci su ku yi amfani da su alkama ce ko ba ka arziki ne daga cikin arzikan Allah da ya arzata ku da su don ku amfana da su ya halatta muku yin haka yau ka kudurta cewa wannan haramun ne kaga kana warware abin da Allah ya mi ya kulla kenan ba za ka kudurcewa a zuciyarka ba cewa abin da ke halal ne haramun ne ko bire da ko abin da ke kama da shi ba wai sai bire da kare duk abin da Allah ya halatta to so ake ka bar shi a zuciyarka kai imani cewa halal ne dan da Allah ya halatta shi duk abin da Allah ya haramta kuma a zuciyarka ka kudurta cewa wannan abin haramun ne kuma ka nisance shi kaga yasa banban da mutum ya halatta me yake cewa ya aikata sabo da mutumin da zai halatta sabo wanda ya aikata sabo yayi sabo amma wanda ya ce sabo halal ne a kansa kaga ya yarda sau da ya halatta abin da Allah ya haramta ina fatan za ku gani wa au anna salata ghairu wajib ko mutun ya kudurta a zuciyar shi cewa sallah ba dole bace ba in kaga dama kai in kaga dama ka kai idan ya zama to wannan shine kudirin ka game da sallolin nan guda biyar to ka yarda ba musulmi bane ka ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه da abin da ke kama da wannan ababen da ya kawo maka daga cikin irin ababen da malamai suka yi ijma'i a cikin halaccin shi ko kuma haramcin shi ko kuma wajibcin shi ijma'an qat'iyyan ijma'i a yanke wanda baya karɓar shakku wa mithlahu la yujhalu bal irin wannan ababen to ba a jahiltarsu kaga yanzu babu wani malami mai hankali dai malami dai na musulunci wanda zai cewa zina halalci duk malamai sun yi ittifaki duk wata kungiya da kasan daga cikin kungiyoyin addinai sun yi ittifaki kan cewa zina micece haram ce babu wanda zai ce maka zina halalci haka shan giya in dai ba yau ka shigo musulunci ba ko kuma kana nesa da gari cikin ƙauyen da baka da labari yana da wahala kasancewa giya ba haram bace saboda da malami da jahili sun yi tarayya da juna cikin sanin haramcin giya ba ko mai shakkun har giya haramcin za a samu cikin garin wanda ke ganin cewa giya halal ce babu akwai wanda zai ganin cewa zina halal ce saboda jahilci wanga abu ne wanda ba karɓar jahilcin shi ba ya kace ka jahilce shi to duk abin da malamai suka yi ijma'i akan halaccin shi kan ce haram ne ka yarda duk abin da malamai suka yi ijma'i kan cewa haram ne ka ce halal ne ko kuma halal ne ka ce haram ne shi ma ka yarda duk abin da malamai suka yi ijma'i akan cewa yin shi wajibi ne kai ka ce ba wajibi ne ko ka kudurta cewa ba wajibi bane ka yarda shi ne ke so ya ce maka na fata mun fahimci abu sai na gaba ce
أو في شيء الخبز أو في شيء إزالة النبي صلى الله عليه وسلم أو إزالة غيره من الأنبياء أو في سفره أو في دين الإسلام أو في صلاة الليل هذا الزمان mala ya ce kaso na hudu daga cikin kashe-kashen ridda an ridda to bishik ridda da ta kan faru ta hanyar shakku da zato fi shay'in mimma sabaq cikin wani abu daga cikin abin da suka gabata gaba daya kada ya zama to kana shakku ko kana zato kamar shakka fi tahrim shirk kamar da ke kwankwanto cikin haramcin shirka shi ma ridda ne ka rika ganin cewa ai anya ku shirka haramun ce bi ma'ana yi ma Allah kishiya ku anya haramun ne wannan ridda ne saboda kana shakku cikin auren abin da baya karɓar shakku Allah ya bayyana ƙarar a cikin alkur'ani shi cewa yin shirka menene haramun ne kafirci kenan ba a son ka rika zato game da maganar ubangiji ko shakka Allah na cewa abu kaza ne kai tsaye ka mai kauya ka yarda ko kuma mutum ya dinga shakku game da haramcin zina ko shan giya an yau ku zina haramci an yau ku shan giya haram ne ni dai yana shakkun haka wannan ma riddace saboda shakku ne cikin abinda Allah ya wajabta shi kuma alkur'ani mai girma ko kuma sunan da suka tabbata suka inganta daga manzo Allah ba a san shakku a cikin su ba a shakku ba a kwankwanto game da haka Allah ya ce abu haram ne nasi ya ce haram ne kai tsaye kai imani ka mika ya haram aw fi hillil khubz ko karka shakku game da halaccin biredi ko abin da ke kama da shi an yanko shi ma riddan أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة غيره من الأنبياء ko mutum ya yi shakku ko ya zato game da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma manzancin wasun shi daga cikin manzanni daga can anya ko annabin nan da gaske ko annabi ne to Allahu ala ina ridda ce ya bar musulunci kenan ba a shakku game da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne kai tsaye makana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah muhammadur rasulullah والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم to kai kai shakku game da magana Allah riddan ko kuma shakku game da wasu daga cikin manzannin Allah annabi Nuh annabi Isa annabi Musa annabi Harun da wasu daga cikin annabawa su ma shakku game da cewa annabawa ne ko manzanni ridan aw fi sidqihi ko ka dinga shakku game da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anya ko abin da yake faɗan nan gaskiya ne to mun zuba ido dai zamu gani riddan kayan bir musulunci kayan ridda sai dai ka tuba ka dawo ba a shakku game da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya riga ya tsarkake shi ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah baya magana akan sarrai ba zai yi ƙarya ba har abada ƙarya abu ne wanda ba za a taɓa samun shi ba tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa baya magana da sarran shi in ka ga ya magana wahayi ne daga sama au fi dinin islam ko mutum ya dinga shakku game da addinin musulunci duba ga yawan addinai a duniya akwai kiristanci akwai yahudanci akwai wane ne ga musulunci sai ce to wane ne gaskiya daga cikin su to mu dai gashi dai muna musulunci dai amma ba mu san riddan ina fata mun gane addinin musulunci babu shakku babu kwankwanto cewa shine addini daya abin karbuwa a wurin Allah ina fata mun gane yawa aw fi salahiyatihi li hadha zaman ko mutun ya dinga shakku game da cewa anya musulunci zai tahiyar da wannan zamani da muke ciki zamani ne na ci gaba ga al'amuran nan na zamani sun yawaita ba kamar da ba to anya musulunci zai iya tahiyar da al'umma yanzu ko duba ga ci gaban da aka yi wannan marida ne musulunci addinin musulunci babu wani zamani da zai zo ba zai iya tahiya da shi ba Allahn da ya zamani shi ya sabko musulunci kuma musulunci zai dace da zamani har duniya ta tashi da za a tabbaka musulunci a aikata shi a doron ƙasa ba za a taɓa samun matsala bai zuwa tashi alƙiyam saboda Allah ya yi shi ne don mutanen zamanin ga kuma zai tahi da su kuma Allah ya fi kowa sanin ya duniya za ta kasance a yanzu da nan gaba shi yasa ya sabko musulunci da zai dace da rayuwar mutane zuwa tashi alƙiyam ka rika ganin cewa anya musulunci zai tahi da mutanen zamanin ga shi ma riddani saboda kuma mutanen da suke ganin cewa shari'ar musulunci gaskiya ba ta iya tada wanga zamani da muke ciki saboda an waye an ci gaba yaushe za a rika cire mutane hannuwa yaushe za a rika jefe mutane sun yi zina an ci gaba an waye kamata a zaman lahiya a ba a mutunta mutum insaniya kenan wanda ridda ne da kafirci ina fatan mun gane yawo sai ce
وإن استدامة مرتد فإن جاء ورجع الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل من ذلك وذنبه ثانيا إذا أراد أن يتوب وجب ربه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فهو ثالثا يمنع من التصرف في ماله في مدة في مدة كتابته فإن أسلم فله وإلا صار بين أهلهما بدين قتله أو موته على يده وقيل من دين من دين الكتاب يصدر في مصالح المسلمين رابعا انقطاع التوالي توالي توالي بينه وبين أقاربه فلا يلزم ولا يلزمه خامسا إذا مات والقتل على ركبته riddati على رجله فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقام المسلمين وإنما يدخل في مقام الكفار أو رواء الكفار في أي مكان غير مقام المسلمين ممتاز ما التي واحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها hukumce hukumce wanda za su biyo bayan ridda bayan tabbatar ridda bi ma'ana mutum ne ya yi ridda mai hukumci shi a musulunci mai addini ya tala dama mutumin da ya ridda da musulmi ne ya bar musulunci na farko istitabatul istitabatul murtad neman tuba wanda ya ridda mutum ne aka shi ya ridda ya gai kalma da za ta sa ya ridda ko ya aikata aikin da zai sa ya ridda ko ya bayyana wani kudirin da ya ɓoye da zai tabbatar da cewa ya ridda ko yana shakku game da al'amarin da ba a shakku game da su wanda ke tabbatar da ya ridda abinda ake nema gare shi a nemi ya tuba fa in taba wa raja'a ila al-islam fi khilal thalathati ayyam qubila minhu dhalika wa turik idan ya tuba ya dawo zuwa ga musulunci a cikin kwana uku to za a karbi wannan tubar tashi a bashi imana za a bashi kwana uku ana mai nasiha ana jan hankalinsa ana bayyana mishi abin da yake da shakku game da shi ta hanyar ilimi da waye masa kai har kwana uku don ya tuba ya dawo in ya dawo falillah alhamd sai ya kyale shi abu na biyu idan aba an ya tuba wajaba qatluhu idan ya ƙi ya tuba to wajibi ne a kashe shi liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda faɗan manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da yace man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin shi bai ma'ana addinin musulunci faqtuluhu ku kashe shi to amma ni zan kashe shi ko kai ko ta gurbi za a yi a samu wani shugaba daga cikin su wanda za su rika kashe wanda za su rinta a'a la ni la kai la wata kungiya daga cikin kungiyoyi al'amari ne wanda ake mai da shi zuwa ga masu shugabanci masu zartar da hukunci ina fata mun gane su ne za su yi wannan aiki shugaba na musulunci hakimi na musulunci shine Allah ya wajabta ma zartar da hukuncin kisa game da ɗaiɗaikun mutanen da suka yi laifi na kisa amma a samu wata kungiya ta rabe daban da shugabanta da mabiyansu su dinga bibiyan mutane suna kashe su akan sun yi ridda wannan ba addini bane baya da alaka da addini ta kusa kuta nisa ina fatan za ku fahimce ni wannan zai nuna maka kenan ƙarya 'yan boko haram ba aiki suke mu musulunci ba illa banna da lalaci banna ce da lalaci su keɓance gurub daban da shugabansu suna kashe al'umma da sunan cewa daula ce suke su kafa daula islamiyya wanda ƙarya ce ƙarya ce ba su da alaƙa da taimaka musulunci ta kusa ko ta nesa banna da lalaci suke kama musulunci haka mutum da zai zo ya isko gidan karuwai ko mashayi giya ya ɗar mabbo mai shiga da cikin cikinsa ya watsi ba abin da ya sha musulunci sai asara da banna wace ka kashe yan kwaya wace ka kashe yan giya da barayi Allah bai tana da hukunci akan kashe karuwai ba haka ko kuma mashaya ko ka je ka tada bom a kasuwa duba ga wasu mutane da kake jin haushin su daga cikin turawa da kana ganin kafarai ne ka hada da su biyu ka kashe musulmi ɗaya ne mai kama musulunci mai ka amfanar da musulunci da shi ba wai nan Nijar ba ko Najeriya ko kasashen musulmi ka je Amurka ko Isra'ila ka tada bom cikin taron Yahudawa baka kyauta mai kai wallahi baka ba kai aiki da tsarin musulunci ba kowanne saboda a yau rayuwarmu da muke cika kowa ya sani daulolin kafarai su ne shagorori ta fuskar ƙarfi da magana a duniya ba yadda za ka yi da su yau duk daular da za ta daga hanci ta nuna isra'ila ko amerika ƙarya ce take siyasa ce ta duniya wadda wani irin wasa ne ake wanda al'umma ba su fahimta shi ba su ganewa ina fata mun gane amerika isra'ila da masu kalmomi na faɗa a shi a cikin majalisa ta ɗamkin duniya tasu wa zai ja da su a cikin ƙasashen musulmi a yau akwai wallahi babu ko ka faɗa ƙarya ce kake ko iran da kuka shi tana wannan babatin ƙarya ce suke wallahi ba su iya jihar su saboda iran isra'il da amurka sun ɗauke ta wani makami da za ta riƙa yaƙan musulmi a duniya da su kaji suna faɗa za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza gama isra'ila wallahi ba za su yi ba ƙarya ce suke ƙarya ce suke to yau kai kaji ka shiga amurka ka ta da bom ka kashe bature 100 ko 200 idan suka zo kasan musulmi mutum nau za su kashe eh nau za su kashe in ku kashe 200 miliyan biyu za su kashe to me kuka amfanar ma musulunci me musulunci ci gaba da shi eh akwai babu sai asara da lalaci kuka jan musulunci asarar da lalaci kawai daula ce ta hi ku ta hi ku makamai ta hi ku komai kuka tsokano ta yaƙi kuka karkashe wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu ta hanyar yaudara da ha'inci kuna kusa gare su soyin musulmi duk inda yake a duniya idan suka kashe ɗaya kamar sun kashe kowa ne daga cikin musulmi dan da yau aka kashe musulmin filastin aka kashe musulmin iraq ko afghanistan kama an kashe musulmin nijar su za su bakanta ma musulmi ne a duniya gaba daya saboda sun san aqida ku daya in dai musulmi mutumin kirki ne zaka ga yana da soyayya da dan wasu musulmi a duk inda yake a duniya to za su kashe wani bangare su kashe masu yawa daga cikin su su jawo muku asara da lalaci da dabewa ba tare da cewa kun amfanar da musulunci da komai ba to kenan kaga mai ɗauka wanga hukuncin nazartar da hukuncin kisa ga wanda ya ridda shugaba ne mai mulki mai sartarwa ina fata mun gane ba haka ga mutum ya zagi Allah ba ko ya ma zagi manzon Allah ka kamo shi kai ka kashe shi ina fata mun gane kai ba za ka yi wannan hukuncin hannunka ba so da idan ka kashe shi ƴan uwan shi za su iya su kashe ka ko ba za su iya ba har su iya sannan kuma yaƙi ya kullu tsakankanin ku to amma an hukuma ta zo ta taushe shi ta kashe shi ka gama zai rama mishi akwai ba ka iya rama mishi wurin hukuma to kenan kaga masu mulki da masu zartarwa suke ɗauka wannan hukuncin ba daidai kuma mutane ba ko ta jama'a da za ta yi tamarrud su shige cikin daji da wasu daidai kuma mutane suna kashe mutane da sunan daular islamiyya wannan duka ƙarya ce ina fata mun gane duk abin da kuka ga an yi da su Usama bin Laden su Aymanu Zawahiri da masu kama da su ba abin da suka tsina nan musulunci sai asara da tabewa banna ce kawai me suka tana me suka ba abin da suka barkata musulunci banna ce suka yi aka zo aka linka wadda suka yi har yanzu tasirin ta yana a cikin musulmi Gaza Palestine mutum miliyon nawa aka kashe har yanzu ana kashe su har yanzu ana kashe su iraq ina ne duk musulmi ga sanana ta kashe su wanda shine hadafin turawan duniya game da musulmi kawai ya za a yi su kare su ta wannan hanya ku zai ku tsoka wani bi ma mabannatan daga cikin musulmin arnan ke dokar su haya don su taɓo su zo su kashe musulmi in ba haka ba wake ba su makamai ka gaya ma wake ba su makan su suke kera su ba su suke kira su wake ba su yan boko haram wake ba su makamai fi sabilin lai eh su suke yin su akwai wanda ke ba su makamai suna nan tare da su ba don kuma don a rusa musulmi da musulunci su suke ba su su taimaka musu su sa su tsokano a kashe wasu wanda ba kowa ba cikinsu don su zo su mai da martani su kashe musulmi masu yawa daga cikinku don kawai yanzu kasashen tura su zo su kama kasa hari ba tare da hujja ba wani abu ne wanda baya yiwa duniya labarai da sa ido tana nan tana kallo kau ka zo ka isko daula lahiya lau ka kai mata hari ba yiwa sai da mi sai da sababi to wannan sababin sai a biyo hanya ta karkashin wasu daga cikin musulmi a basu makamai su kai hari cikin daular kafirai su tsokano su don su zo su rosa wata daula ta cikin daularin musulunci haka yanzu kasashen da aka rusa na rabi'ul arabi da aka yi libya ko suriya ina ne kuma masar da ina hmm? da tunus ainihin abin ya fara ko da sauran kasashen musulmi kuna ga an yi shi ne ba tare da hadafi ba haka kawai wallahi da hadafi aka yi shi kuma tsare yake hudda ce ta daɗe aji lokacin zartar da ita ne ya zo aka zartar da ita lokacin zartar da ita ne yanzu aka zartar da ita duk wanda ka ga yanzu yana kan mulki daga cikin kasashen nan da aka rusa al'umma aka karkashe su aka rushe gidajensu masu mulki a kai yau masu biyan bukatu ne na turawan duniya kawai idan ba ka yi da su suka ga za ka shakkala musu kafari sai a jayi ka a kawo wanda zai biya musu bukata shi ne kawai shi ne kawai kenan ne ke nuna maka irin wanga masu doka makamai sarrabe wallahi turawa ne bisu suke basu makamman su ma zo su yake musulunci tare da su su suke basu makamman in ba haka ba su Yusuf da mataimakin shi yanzu shekau shekau nawa ne a cikin wallahi sai aka mashi lokaci guda a kare da shi aka ida da daular Libya a cikin ɗan lokaci kada aka kare daula gaba daya balin shekau a cikin daji ƙasa daula guda aka kare Iraq tana daga cikin mayan kasashen musulmi masu ƙarfi a duniya kowa ya sani amma ya suka mata lokaci guda suka kare da ita kuma a ce wai ga wannan laɓe shekau a cikin najeriya shekara nawa an kasa yin komi da shi kaga akwai mamaki a cikin abubuwan akwai mamaki to wannan shine kawai tsare tsarensu ba ka gane wata irin darace ake karasa ya ake tafiya ina fata mun gane to kenan kaga irin wanga hukumce hukumcen nazartar da hukumcin kisa ko cire hannu ko abin da ke kama da su wannan in akwai daula islamiyya akwai shugaba shi ke zartar da wannan hukunci babu shugaba sai ka sa ido abinda ke wajibi gare ka kama dan uwanka nasiha wanda aikata irin wannan ayyukan masu muni in ya karba falillahi alhamd in bai karba ba kai ka sabke wurin da ke akata ina fata mun gane yawa kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya canza addinin shi ku kashe shi bi ma'ana yayi ridda ya bar musulunci hukunci shine mi kisa saboda illa ce akan musulunci saboda zai jawo mabiya ire-iren shi da za su yi tafata a cikin musulunci in ka shiga salim alim lafiya lau abin girmamawa abin karramawa za a baka duk wani haƙƙi da ya kamata a ba musulmi irin ka amma ba a fita idan ka fita za a kashe ka saboda fitarka tana iya shakkala haɗari akan musulunci ka ja wasu mabiya da za su rika wasa suna fita daga cikin musulunci ina fata mun gane sai na uku ko a ka karanta shi kar karanta shi abin na uku ya ce yi muna ominar tasarrufi fi malihi wanda ya ridda za a hana shi tasarrufi cikin duke shi mutum na ya ridda yana da dukiya dan haraka ne dan kasuwa ne to hukuma sai su hana shi juya komai da komai cikin harkokin kasuwanci sai a tsaye da kasuwancin shi fi muddati istitabatihi a cikin yan kwanakin nan da ake so ya tuba fa in aslama fa huwa lahu idan ya musulunta to wannan dukiya ta shi ce sai a bar shi ya ci gaba da haraka da kayan shi wa illa sara fai'an libaiti mal libaitil mal min hini qatlihi aw mautihi ala ridda in bai tuba ba duke shi sai ta zaman to ganima a baitul mal na musulmi gaba daya a lokacin da aka kashe shi ko kuma ya mutu da kanshi kenan mutum ne ya ridda sai hukuma ta kama shi ka hanya tuba sai a hana shi ya duke shi gaba daya kudin shi na banki na ina ne a taushe a rihi in ya tuba ga duke shi ci gaba da harkokin shi in bai tuba ba ya mutu akan haka ko aka kashe shi wannan dukiyar tashi sai a saka ta cikin dukiya ta ƙasa gaba ɗaya a yi anki da zai amfani musulmi gaba ɗaya waƙila wasu malamai ma suka ce min hinir tidadihi yusrafu fi masalihil musulmi suka ce ai ba sai an jira ba ya tuba ko kuma ya mutu ko an kashe shi da ya yi ridda sai a kwace dukiya a sarrafa ta cikin ayyukan musulunci mutum na yin rida yana yin abin da zai fitar da shi daga musulunci sai a kwashe dukiyar su in akwai ta hanyar da ta lalace ko ana bukatar gada sai a yi gada da su kawai in ya dawo ya tuba ma shi kenan an yi abin da zai amfani musulmi gaba ɗaya abu na hudu inqita'u tawaruthi bainahu wa bain aqaribihi fala yarithuhum wa la yarithunahu hukumci na hudu yankewar cin gado tsakankanin shi da makusantan shi ba za su gaje shi ba ba zai gaje su ba mutum yana da dukiya ya ridda hayyan mutu akan ridda shi ɗiyan shi da dangin shi ba za su gaji dukiyar shi ba ina fata mun gane haka shi ma idan yana da rai wani ɗaya daga cikin dangin shi ya mutu ko ɗan shi ko wani mai dukiya ba zai gaje shi ya ci dukiyar shi haram hukumci na biyar idza mata aw qutila ala riddati fa innahu la yughassal idan mutun ya mutu ko aka kashe shi akan riddar shi to ba za a mishi wanka ba irin yadda ake ma musulmi idan ya mutu a mishi wanka wala yusalla alai ba a masa sallar gawa wala yudfanu fi maqabiril muslimin ba za a binne shi ba a cikin makabartar musulmi sai je wani daji can ko takaram ko jibji a binne shi wa inna ma yudfanu fi maqabiril kuffar ko kuma idan akwai makabarta ta kafarai sai a dauke shi can cikin dangin shi kafarai abin shi aw yuwara fi turab fi ayi makanin ghairi maqabiril muslimin a yi ƙoƙari dai ko kuma a yi ƙoƙarin binne shi cikin ƙasa a cikin kowane wuri ban da makabartan musulmi bi ma'ana ya raba kaya da shi da musulmi da musulunci wannan shine a takaice kenan hukuncin wanda ya ridda za ba shi damar ya tuba har kwana uku in ya tuba shi kenan in bai tuba ba a kashe shi abu na biyu za a hana shi juyawa cikin duke shi a lokacin da ake neman ya tuba in ya tuba duke shi tashi ce in bai tuba ba aka kashe shi ko ya mutu a kai duke shi za a sata cikin baitul mal abu na gaba babu gado tsakankanin shi da shi da dangin shi la ya gade su la su gaje shi abu na ƙarshe shine in yan mutu baya da alaka da duk abin da ake ma mutum musulmi a cikin musulunci la wanka la sallah ba za a binne shi ba cikin makabarta ta musulmi wannan shine kenan hukuncin wanda ya ridda a cikin musulunci sai ya ce tunafi tauhid
الفصل الثاني السيف والكهانة والعقاقة الفصل الثالث ترتيب قرائن والنذور والهدايا المزارات والقرود وطعمها الفصل الرابع ترتيب التماثيل والنصف التذكارية الفصل الخامس الاستهزاء بالدين والاستهانة بالحرمات الفصل السادس الحكم بغير ما انزل الله الفصل السابع اتباع حق التشريع والتحليل والتحريم الفصل الثامن الانتماء الانتماء الانتماء الانتماء الى المذاهب الاتحاديه والاحزاب الجاهليه الفصل التاسع النصرة المالية النظر النظرة المادية لل- النظرة المالية للحياة الفصل العاشر الثماني والرقى الفصل الحادي عشر الحلف بغير الله والتوسط وال- والاستعانة بالمخلوق من دون الله الله wannan kenan shine karshen babi na farko a cikin wannan littafin da muka karanta ina fatan Allah subhanahu wataala ya albarkace mu da abin da muka shi ya sa mu aiki da abin da muka shi yanzu za mu tashi babi na biyu albabu thani babi na biyu aqwalun wa af'alun tunafi tauhid maganganu ne da ayyuka da suke kore tauhidin mutum imana babin zai yi bayani game da abin da ya shafi maganganu ko kuma ayyuka da suke kore tauhidi bi ma'ana ba su haduwa da tauhidi a cikin zuciyar mutum guda daya autan kusuhu ko kuma suna haduwa amma sukan rage imani abu biyu ne ayyuka ko maganganu da ba su haduwa da imani ko guda in akwai su babu imani in akwai imani babu su ko kuma maganganu da ayyuka wanda tattare da su akwai imani sai dai suka raunana imani an gane ko wa fihi alfusulu taliya mala yace a cikin wannan babin akwai alfusul fasali fasali wanda za su zo nan gaba alfasul awwal fasali na farko iddi'a'u ilmin ghaib zai yi bayani game da abin da shahi da a sanin ilimin gaibi mai hukuncin haka kenan fasali na farko zai yi bayani game da abin da shahida a wasanin ilimin gaibi fi qira'atil kaf ta hanyar karanta tafin hannun mutum mun sa ko mutane masu yin haka ci wannan ga hannunka da ya kama su yi duba ya ya nutsu ya abin nan sai ce kana da sa'ayyin kaza nan gaba za ka zan kaza za ka samu kaza da kaza da kaza ta hanyar diba tafin hannunka kuma idan ka gan shi kayan da yake saya da naka tsallin ka nashi so biyu ko so uku sau da tsabar talauci kaga ai gwamnati cewa na taimaka mafi sabida da ya zo ya tabka irin wannan ƙarya amma kuma zai samu bugaggu kamar shi wanda yake jahilci ya ci kwakwalwarsu sai kaga sun gaskata shi wannan ma da takarda zai zo tafkekiya da sunan annabawa gaba ɗaya wasu annabawan masu suka kirkiri sunan babu su a cikin Qur'ani ko hadisi sai ce taba guda daga cikin rihidanka da ka aza in ka da ka aza aka dace ka taba annabi Muhammad sai ce masha Allah shikenan kai ka haye kenan ka ka aza akan cikamakin annabawa shugaban manzanni dan haka kai rayuwar duniya komai mai sauki na kanka a wannan ƙarya ce waya sanar da kai waya sanar da kai rayuwar shi za ta yi sauki ko za ta yi wahala da ka taɓa wani annabin da watakila mutanen shi kashe shi suka yi shi akwai matsala amma tana gyaruwa tana gyaruwa ya hango maka kayan matsala rayuwa amma tana gyaruwa wa zai gyara ta shi zai gyara ta kaga wannan duk ƙarerayi ne da yaudara da ha'inci da ƙoƙarin amfani da ƙwaƙwalen jahilai don a yaudare su to wannan fasali na farko zai bayani game da wannan al'amura wal finjan da amfani da finjali ko ƙwariya ko kwano ko duk abin da ke kama da su don leƙo ko hango abin da zai faru a nan gaba ko wanda ya wuce baya wattanjim ko kuma amfani da tauraro akwai wani shi da ka zo shi kawai sai ya hange sama ya dibi gabas ya dibi yamma kana sai kana kallon shi kana mamaki sai ya kammala sai ce kai dan tauraro kaza ne wanda yake bangare kaza dan haka duk wanda ke kan wannan tarmamu zai samu kaza ya samu kaza ya samu kaza wannan shi ma duka da a wasu sanin ilimin gaibi ne kokarin yi ma Allah kishiya ne cikin irin ababen da Allah yake banta da su ba wanda ya isa ba ka labar me zai faru gobe sai wa sai Allah bale rayuwar ka gaba daya bale rayuwar ka gaba daya wa zai baka labarin ta sai Allah الفصل الثاني السحر والكهانة والعرافة فصل نبي زي بياني game da abin da ya shahi السحر shine Hausa suke ce ma asiri wal kahana wal arrafa da bukanci da tsaki shi ma za mu zo mu ci shi insha Allah alfasul thalith تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها فصل نأكو زي بياني دنغاني دا أبن دي الشاهي قباتد دا وننوئي دا قتشن نوئي كان إبادة دبا كانتي دا كيوتتكا دا زأكي للمزارات أورا رند أكي زيارة yanzu kaga wuraren da ake ziyara suna da yawa a duniya wanda ana kudura ziyarar wurin yana da wani amfani da yake kawowa ko kuma yana ije wata cuta da ake jin tsoronta za ce kabarin wani a je ziyarar shi itaciya ta wuri kaza duk wanda ya je wurin dutse na wuri kaza duk wanda ya je wurin wannan suna yake ce ma mazarat sai mu je kai kyauta ko wani abu ya je aje a wurin kaga mu muna da mazar guda ɗaya garin nan shine albamba wannan dan ɗakin mazar ne wurin ziyara ne wanda ana kai cututtuka da abubuwa a ashi a wurin mun sani ba wannan da kenan da duniya take da daɗi yanzu sun ce ta yi tauri Allahu alam ana ajiya ko ba ajiwa amma mazarat ne su ma akwai mazar babba da adda akwai cuta nan cikin ƙauyukan niyami ne kabarin na cuta mazar ne babba wani bi za ka iska al'ummar da za ka yi al'ajabi ka yi mamaki irin taron da suka taru wurin saboda ziyarar kabarin na cuta ka yi kuɗi a ajiye wurin ana masu neman wata bukata ta alkhairin rayuwa ko kuma neman ije wani sharri da ake neman a ishe shi haka sakwato kabarin shehu usman dan fodiyo in ka gan shi ma suka ce kamar ka'aba aka yi shi za ka je ka yi ziyara ka kewaye shi su bako irin yadda ake kewaye ɗakin Allah Ka'aba sannan ka gai bukatocinka sannan akwai katan asusu da wanda shine hadafin yin kabarin dama da tsara shi wanda zaka nasa kudi a ciki haka kasashe da dama Senegal nan ne babban dagutun su yake Inyas nan ma akwai babban kabari da suka yi nashi wanda mutane ke zuwa ziyara suna sujudi akan shi suna roƙon shi kuma bayan Allah suna ganin cewa zai iya biya musu bukatocin na rayuwa a ana ajiye kuɗi wurin da sadakoki da abubuwa wanda wannan kuɗin da sadakoki mabiyan shi da halifofin shi a kansu suke rayuwa shi yasa yana da wahala kaga shehun ɗariƙan da yake da mabiya kuma idanun mutane sun san shi ka same shi talaka bayewa haka isko motoci kala-kala gidan shi rayuwar da yake yi watakila sai shi sai shugaba ko wani gwamna a cikin ƙasa kuma baya saye baya sai da kenan sana cin kudin mutane ne bil batil kuma sana hana su zuwa ga fahimta addinin gaskiya ba dan komai ba dan su rike su su zan mabiyan su su rika tatsar dukiya karkashin su kawai shine hadin su a rika girmama su ana ba su matsayin da ya wuce ya wuce iyaka ya wuce manzilis su ba kowa bane a cikin mutane amma zaka ga ana musu girmama da ta wuce iyaka wallahi abokinka ne wani zaka gani tare kuke da shi idan ya zama khalifa daga cikin khalifofin yan dariƙa baka isa kai magana da shi ba ka kai tsaye hausa yake fa amma sai wani ya rika maka tarjama fa hausa ce yake ba wai turanci bane ke wanda baka ji in ya ga magana sai a maimaita ta saboda shi yanzu in yi magana sama-sama kai shi za ka rena shi amma yanzu magana shi ma ana bukatar wanda zai isar da me ya ce wala ba zai magana ba zai rika duka yana magana ana shuraren shi ana isar da me yake cewa sau da ake yadda ake ba su girma na ɗaukaka su kuma haka suka gina al'umma don su yaudare su ci kudinsu to irin wannan wanda ake wuraren da ake ziyara suna da yawa wani wurin ma za ka ga bishiya ce ko icce da ake kudirin cewa akwai albarka tare da wannan iccen ko kuma su ruwa su bullo kaga ana ta cincirindo kaga motar su daban takwan ba amma kai sakaki ba ka samu wuri ba mota ta cika za a samu albarka da wanda ya wanka cikin ruwan nan ya sha wannan duk ƙarere ne da yaudara ba daɗe ba shekarun baya nan garin aka yi shi gwalala ne fa gwalala ne samu fit ta wani wuri ya ringa fita ruwa fari kan kasan gwalala in zai fita ƙasa na tace shi ya fita fari fet ana ta al'ajabi ruwan albarka ruwan kaza ana ta sha aka samu wani malami a cikin garin nan fa aka kiro sai tabbatar da ruwan albarka ne sai daga baya bincike nuna gwalala ne wallahi gwalala wani balarabe ne kawai ya cika da ruwa ya dinga ba da to ka gani kowa ya san wannan labarin kowa ya san wannan labar kowa ya san wannan labar amma da ke yaudar al'umma yake so a yi sai aka ci musu haka kaga da ba ta bayyana ba sai a killace wannan ruwan a yi wuri a yi inda za a rika asusu ana zuwa duk wanda zai sha sai a shi kuma gwalon ne za a shafa sai ka biya ka cutar da kanka to Allah ya bayyana abin sai aka gano da wuri gwalala ne da ba san irin al'umma nawa za su halaka ba karkashin ruwan albarka haka ni ko Allah ya ce mai kare to irin wanga ababan suna da yawa a duniya wallahi suna da yawa wani dutse ne ma zaka ga ana kudirin duk wanda ya shafa shi matsalolin shi za su kawo wanda kuma nan duka i'tiqadat ne batila ƙarya ce ma anzalallahu biha musulman to wannan fasalin zai yi bayani game da wanga kenan insha Allah zamu zo a cikin shi zai bayani kuma game da abin da ya shahi girmama irin wanga abubuwan da mutane suke yi girmama wannan ruwan da girmama wannan itaciya da girmama wannan kabarin da girmama wannan ababen da suke irtigadin umfanin su ko kuma kawar da cuta da gare su al-fasl al-khamis ko al-fasl al-rabi fasali na hudu zai bayani game da ta'zimu at-tamathil والنصب التذكارية hukuncin girmama gumaka da ganin girmansu a zuciya da kuma gumaka ko hotanni da akan yi don tilada wannan babin zai bayani game da su insha Allah fasali na hudu kenan hukuncin girmama gumaka da kuma hotanni sawa'un na gumki ne ko na takarda ko na abin da ke kama da haka don tilada الفصل الخامس الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته زي بياني جمدا izgili da addini da wulakanta ababen da suke da alhurma cikin musulunci ko addini alfasul sadis alhukum bi ghairi ma anzala Allah fasali na shidda zai bayani game da me hukuncin yin hukunci da abin da Allah bai sabkar ba wanda zai shafi shugabanni da kuma mabiya shugabanni suke hukunci mabiya suke neman wa zai masa hukunci الفصل السابع ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم زي بياني جمد دعوة حقي نشر أنتاوى دحل التاوى كو حرم تاوى إذا كتش التشريع شيني ساري دكاو دوكا دي دي كما تأي أشرانشي ba mai haƙƙin ya kawo tsari da doka game da al'umma wurin kawo amfaninsu da kuma rabe matsalolinsu na rayuwa yau da gobe cikin ma'amalolin da suke yi ba mai wannan haƙƙin sai Allah shi ya halicci mutane ya fi kowa sanin mutane shi ya san abin da ya dace na ya aje musu wanda za su bi shi ya warware musu matsalolin rayuwa yau da gobe ana rayuwa wani zai zalunce ka wani ya ha'ince ka wani ya ci dukiyarka to wane ne zai aje muku wani dusturu da zai zamanto raba garrama tsakankaninku sai wa to zai bayani kenan game da da'awa haƙƙi na shar'antawa ko halattawa ko haramtawa haƙƙin wane الفصل الثامن الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب, والأحزاب, والأحزاب الجاهلية فسنين تقص زي بياني قمدا كركتا كوشي غاتكين قنجيوين إلحادنشي كوكما قنجيوين جاهلية الفصل التاسع النظرة المادية للحياة زي بياني جمدا كلو نمادة جمدا رايوة mahangar rayuwa samun dukiya da jin daɗi wani irin mahanga ya kamata musulmi su hangi wannan abu za ka ci biliskinka ne ba tare da bincike ba ko kuma za ka rika kallo kana mai awo kasancewa wata rana baka nan kuma za a maka hisabi ne da abin da kake aikatawa الفصل العاشر التمائم والرقى فصل نقوم زي بياني قمال أبن الشهلايو da kuma tofe-tofe shine ruka tofe-tofe da yake ba kan lafiya kashe ka tsukuna wani mai hukumcin shi mai ake yi ciki wane halatta wane ne bai halatta ba layu da ake darma a jiki mai hukumcin su wane halatta a rataya wane ne bai halatta a rataya menene maganganun malamai da tsarin musulunci game da layu الفصل الحادي عشر الحلف بغير الله والتوصل والاستعانة بالمخلوق دون الله فصل نقوم زي بياني قم درنس ودون واندبا الله دكام كفا دكما نيمان تيمكو da abin halitta wanda ba Allah ba wannan kenan babi na biyu shine zai bayani insha Allah game da hakan duk da yana ga lokacin sallah yayi kenan nan zamu dakata insha Allah sati mai zuwa sai mu shiga fasali na farko shine da sanin ilimin gaibi ta hanyar karanta tafin hannun mutum ko kuma finjali ko abin da ke kama da su insha Allah ta'ala أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله